آية بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة المجادلة مدنية وهي إحدى وعشرون آية بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير wannan sura suratul mujadala kamar yadda muka fara magana ta jiya an saukar da ita a madina da yake akwai shari'a a cikinta tana da ayoyi 21 tana farawa kamar yadda kowace sura take farawa da bismillahir rahmanir rahim wannan sura dalilin sauka waɗannan ayoyi na farko wata mata ce mai suna khawlatu bintu salabata da mijinta ausumnus samisi to shi mijin sai ya gaya mata wata magana ma'ana sai ya kamanta ta da muharramarsa ya ce in ya taba ta kamar ya taba mahaifiyarsa to shi ne su kuma zamanin jahiliya idan mutum yana so ya saki mace kuma sakin ya zama mummunan saki to irin wannan kalmar yake faɗa to shi a lokacin shi ita kuma matar suna da yara zai ta kawo ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ga abin da mijinta ya faɗa annabi ya ce to ni dai ina ganin kamar ko ya haramta ki ne ma'ana ya sake ki to shi sai ita kuma take cewa to ita ya za ta yi da yaran yaran nan in ta basu a wajen shi ba zai iya kula da tarbiyyarsu ba da abin da ya dace in kuma ta ce za ta tafi da su ina za ta kai su to shine da sai ta koma gefe ta yi ta addu'a ta yi ta roƙon Allah Allah ya mata mafita to dalilin mafitan sun tana zuwa tana faɗa wa annabi annabi yana ce mata ta to shi dai abin da yake gani tun da lokacin ba saukar da wannan hukuncin ba shine ya to ni dai ina ganin kawai ma'ana ya sake ki ne to shine da ta yawaita addu'a Allah ya saukar da waɗannan ayoyi su ne za mu karanta shine Allah ya shiga da sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah ya ji maganar wannan matar da take da ta zo take musayar yawu da kai ko kuma take magana da kai turaji uka take gaya maka mana tana mayar maka da magana abin da ya same ta ayyuhan nabiyu ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam fi zawjiha cikin lamarin mijinta fi hali zawjiha cikin halin mijinta almuzahiri min ha wanda yayi mata zihar ma'anar zihar mutum ya kamanta matarsa da wata muharramarsa musamman ma uwa yana ya kamanta ta da uwarsa in ya taba ta kamar ya taba uwarsa wa tashtaki ila Allah bayan ta kawo ƙara wajen ka to ka sani tana kai ƙara wajen Allah ma tana ta roƙon Allah Allah ya mata mafita shine tana kai ƙaran wuhudataha wa faqataha gata ita kaɗai ce ba ta da wata gata sannan gata matalauciya ce ba ta da arziki wasu biyatan singaran tana kawo ƙaran yaranta ƙanana ne inda madhum ilaihi in ta basu wajen mijin da'u za su tozarta wa ilaiha idan ta kai ta tafi da su ja'u yunwa za ta kama su ba ta da abin da za ta ciyar da su wannan shine ƙarar da ta kawo ita ce kuma ƙarar da ta kai wa Allah ma wallahu ya sama tahawura kuma sai Allah ya ce to Allah ya ji maganar da kuka yi taraju'a kuma irin maganar da ka gaya mata da abin da ta gaya mayar maka da abin da ka sake mayar mata duka Allah ya ji inna Allah shi Allah sami'un mai ji ne da duk abin da ake faɗa ko an bayyana ko an ɓoye basirun Allah mai gani ne alimun masani ne da abin da ake aikatawa ko a fili ko a boye Allah ya sani to ga hukuncin Allah zai na ya zaharu الذين يزهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور wa'allazina yuzahiruna wanda suke muzahara iri wannan su kamanta yazzaharuna ko yuzahiruna duk an karanta kira'o'i ne wanda suke zihari mana suke kamanta matansu da muharramai a gare su minkum a cikinku suke yi mazan da suke haka min nisa'ihim kuma dangane da matansu suke yi to su sani ma hunna ummahatihim duk mutum ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa to ai ba mata ce ta haife shi ba eh mahaifiyarsa dai ita ce mahaifiyarsa fitta harimi haramcin ma kuma mahaifiyarsa ita ce muharrama a gare shi amma wannan kam inda aka gama hukunci za ta iya dawowa ta koma ta zama matarsa in ummahatuhum su sani fa ba su da wasu iyaye illallahi waladnahum sai wanda suka haife su matar da ta haifi mutum ita ce uwa ita ce za a ce uwarsa ko kuma matar da ta shayar da mutum wayannan biyu su ne ake ce musu uwa amma duk wanda ba wannan ba sai dai a ce ko dangi ko jan uwa da sauransu illallawati waladnahum wanda suka haife su su ne iyayensu wa innahum su mazan arrijala wayannan maza bin zihari wanda suke kamanta matansu da muharramansu la yaquluna munkaran min alqawli na'am la yaquluna munkaran min alqawli suna fadin mummunan magana wato magana da Allah bai yadda da ita ba bai amince da ita ba magana da ba yadda jiya ba ce wajen Allah wa zuran kuma ƙarya ne mana duk wanda ya ce matarsa ya kamanta ta da uwarsa ƙarya yake yi ba ita ce uwar tasa ba qaulur rajuli li zawjatihi anti alayya ka ummi zaurun wa munkarun min alqawli mutum ya fada wa matarsa ya ce ke din nan kamar uwata kike a wannan ƙarya ne kuma magana ce marar daɗi bai kamata ɗan adam ya dinga sabar wa bakinsa iri waɗannan maganganu marasa kyau ba wannan ba magana ce mai kyau ba wa inna Allah shi ubangiji la wallahi afu mai yawan gafara ne saboda gafara ce mai da ba don gafara Allah ba da sai ya ce ba don afuwar Allah ba da sai shi shiken duk shi aka yi haka shiken ta sako amma Allah bai yi haka ba gafurun Allah mai yawan yafewa ne lil muzahiri ga wanda ya kamanta matarsa da uwarsa bil kafara idan mutum ya kafara shikenan sai ya dawo da matarsa wallazina wallazina yazharuna min nisaihim thumma yauduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ومن لا يستطيع فيطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم والذين يظاهرون من نسائهم كو يظهرون mutanen da suke kamanta matansu da iyayensu bayan ya kamanta ta da mahaifiyarsa sannan daga baya kuma ya dawo yana so ya sake ya daukan matarsa sun ma ya'uduna lima qalu suka ce sun fasa wancan magana suna so su dawo da matansu bi an yukhalifuhu suka saba wa maganar bi imsakil muzahir minha wace muzahar minha wace aka yi muzahara da ita kuma sai suka ki su sallame ta ta tafi sai suka rike ta a gida dama haka in mutum haka suke yi dama shi yasa shari'a ta shar'anta idan mutum ya saki mace to ba a sun daga ranar ya kore ya tafi gidanku tafi gidanku a'a ka batta a ɗakin ta inda kana da wani ɗakin ka rabu da ita ta zauna ba mamaki wani abu ne ya shiga tsakaninku to a hankali ita tana zaune tana gane kuskurenta kai kana zaune a hankali a hankali mai yiwa kafin ta gaba idda duk kun shirya shikenan sai ku dawo kowa ma bai sani ba shikenan an yi saki an dawo to shi ah, haka shari'a take so eh shari'a ba ta so kullum a watsa in aka watsa din ne aka rafi kafin a jara shi kuma zai zama aiki to shine Allah ya ce to in suna son su dawo da matan fata hariru ragabatin ala zauji shi miji ya yanta ya samu bawa uh, wanda ba yantacce ba sai ya yanta shi in ya yanta shi to shikenan yayi kafara sai ya dawo da matarsa an yi atiga ragabatan ya yanta wuya ma'ana ya sayi bawa ya yanta shi yan shi ana son sa sosai a cikin musulunci saboda abu biyu ne Ah, na farko in aka yanta shi kaga an kubutar da shi daga bauta sannan na biyu ah, idan su bawan ya fi tsada a wajensu akan ciyarwa duk hukuncin da ya zo Allah zai ce zai fara da a yanta bawa mutum ya shirya bawa ya yanta shi bawa dukiya ce a wajensu misali da a ce maka ka- kana da dabbobi kana da bujumi ƙato wanda zai sayi ka- za a saye shi kawan dubu ɗari takwas ko miliyon ɗaya a ce maka wannan bujumin shi zaka bayar to kaga ya fi maka sauƙi a kan a ce maka ka je ka ciyar ciyarwa ai buhu ɗaya ma za ka iya ciyarwa ya ƙare to shine ake yasa ake ɗora wa mutane yan tabawa saboda ya zama eh, ya zama horo a gare su an yi a ci gara gabatan ya yan tabawa min kabli an yata masa tun bai sadu da matar ba bilwaɗi tun kafin ya sake dawowa wajen ta sai ya yan tabawa tukuna zalikum to azuna bihi wannan shi ake muku wa'azinsa abinda Allah ya ce kenan sai an yi wannan sannan a sake komawa matar wallahu Allah khabirun masani ne bima ta'maluna abinda kuke aikatawa faman lam yajid raqabata wanda bai samu bawa ba bashi da bawa bashi da kuɗin bawa shi kuma fa siyamu shahraini mutatabi'aini ba zai sake dawo wa matar ba sai ya azumci wata biyu a jere ya azumci kwana 60 shif shif sannan ya sake dawo wajen matarsa min qabli ayyata masa shi ma kuma kafara za a fara yi kafin ya sake dawowa wajen matar to faman lam ya saɗi wanda ba zai iya ba shi ba shi da bawan da zai inta ba zai iya azumi ba ba shi da lafiya to ba zai iya asiya ma azumin ba fa ya amu sittina miskinan to shine aka ba shi dama ya ciyar da miskinai sittin min qabli an yatamassa nan ma dai kafin dai ya sadu da matar zalika litu'minu billahi wa rasulihi Allah ya yi haka saboda ku yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da Allah yake saukarwa annabinsa yana gaya muku wa tilkal ahkamu wajannan hukunce hukunce almazkuratu wanda aka ambata hududul lahi ku sani sune iyakokin Allah in Allah ya ce ayi kaza ayi kaza to sai mutum ya kai kansa inda ba ashe ba to za a sake dawo da shi in an zo dawo da shi din to za a sa masa wata irin tara wanda gobe ba zai sake ba walil kafirina azabun alim wanda suka kafircewa ayoyin Allah suka ki yadda da hukuncin Allah to suna da azaba mai raɗaɗi wajen Allah nazalatil kufa- eh, ka- kaffaratu kaffara ta sauka lil muzahiri ga wanda ya zihari fadar rasul sallallahu alaihi wasallama ausan manzala sai ya kira wancan mutumin ausan musamiti din eh, mijin matar nan qala law yace masa tak- takdiru anta atiga ragabatan zaka iya yanta bawa qala la yace a shi bashi da bawa bashi da kuɗin bawa Ƙala annabi ya ce awa ta so mu share ni mutu tabi aini za ka iya yin azumin wata biyu a jere Ƙala la ya ce ba zai iya ba in lam a kulfil yau mi marataini kullu basari la abdiru an ara shi'an ya ce shi in in bai shi abin shi da rana sau biyu ba ma to in ya fita ko kallo baya yi idon sa kwata kwata baya gani haka yake gani durum durum ba zai ga komai ba Kala sai annabi ya ce masa atul imu mis- sittina miskinan to sai ka je ka ciyar da miskinai sittin ma'ana ka nemi abinci mudu ko wani miskini mudu ka ba wa miskinai sittin mudu sittin kenan kala mutumin sai ya ce ma indi shay'un ni ba da komai a ana hu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi khamsata ashara sa'an tunda Allah yana so a taimaki wannan matar ana duba yaranta ana duba maraishinta ana duba talaushinta to saboda ana so a taimake ta annabi sallallahu alaihi wasallama duk ka hanyoyi na kafaran nan ya tambayi miji ya ce ba zai iya ba kaga kenan ba magana dawowa kuma ana so ta dawo din annabi da kansa ya ya dauki sa'i sa'i mana na gari ko kuma na alkama sa'i goma sha biyar ya ce to gashi ka je ka ka auna ka ka biya haƙin Allah ne sai ka biya shi fadalaba huwa kamsata ashara ukura shi ma ya je nemi sa'i goma sha biyar to a shi ne sai ya hada sai suka isa fa a masa sittina miskinan sai shi da miskinai sittin din shi kenan ya dawo da matarsa fa halal zawjatuhu lahu sai- sannan matarsa ta halatta a gare shi haza hukmu zihari wannan shine hukuncin zihar mutum ya kamanta matarsa da muharramarsa fal muzahiru al afdal lahu an yatika ragabatan wanda yayi zihari na farko dai abin da aka fi so ya yanta bawa in yana da bawan ko kuma yana da kuɗi ya sayo bawa ya yanta fa in lam yajid in bai samu bawa ba fa siyamu shahrayn mutatabi'aini ya azumci wata biyu a jere wa in lam yajid in ba ba zai iya ba fa yadamu 60 miskinan ya ciyar da miskinai 60 wa man da'ufa an siyami bi ayyi halin min al ahwali فيجوز له أن ينتقل إلى الإطعام بدليل أن المكفر المفتقر yace mutumin da ba zai iya azumi ba duk ta inda aka juya ba zai iya azumi ba saboda yana da matsala mana ba shi da lafiya to ya halatta ba tun tun farko ma kawai ya bar siyarwar ya koma ɗaya daga cikin waɗanda aka ambata ko ƴan tabawa ko kuma siyar da miskinai sittin ɗin bi dalili saboda annal mukaffira wanda ya kafara wancan ausudin almuftaqira wanda matalauci ne lamma qala rasul sallallahu alaihi wa sallama yayin da annabi yace masa takdiru anta suma shahrayn mutatabi'aini zaka iya yin azumin wata biyu a jere qala la yace ba zai iya ba ana min siyami uti utitu huwa sama yawman wa lam yasbir hatta waqa imratahu fi nahari qala la yumkinuni an asuma shahrayn mutatabi'aini ya fara azumin yayi azumi rana ta farko to ita ma ranar bai karasa ta ba da ranar ya saru da matar Ba zai- bai iya haƙuri ba sai da ya saru da matar da rana kaga ya ƙara kwaba kuma to shi ne saka ce to sai shi shi ba zai iya azumi wata biyu ya to ga rana ɗaya ma bai iya ba balle ya kai ga ga wata ɗaya ma balle wata biyu shikenan ah, to shi ne sai aka ce masa ya siyar ɗin هو سام قال لا يمكن أن أصوم شهر متابعين ومن قوي قوية شبكه مهم. نعم آه، يشي فمن قوية وفي حديث ابن عباس أنه قال لرجل محرم ودي امرأته قبل الإفادة شق شديد شق- قوية إن معنى وند شاوة ستيوة تو شبكه ذات رنجايشي وشاوته آه، حتى لم يصبر على هذه المدة ba zai iya haƙuri har ya kai kwana 60 ɗin bai sadu da matar ba tunda suna tare waje ɗaya ya juzu lahu ayyan tagila ila idami 60 miskinan tunda shiyarwa ka rana ɗaya ma mutum zai shiyar to ya shiyar ɗin li kullin muddun kowane miskini a bashi mudu ɗaya wa inda fa 60 muddan li miskinin wahidi lam yajuz inda malikin wa shafi'i idan mutum ya dauki mudu mudu 60 din gaba daya sai ya bawa miskini daya kawai matalauci guda daya sai shi ga mudu 60 dama an ce in yi kafara da da mudu 60 to na baka to a wajen imam maliki da imam shafi sun ce bai yi ba sai dai wasu masabobi su sun ce wa inda in- wa inda abi hanifata yujziu abu hanifa ce ko mutum daya ka hadawa shikenan yayi eh amma dai imam maliki da imam shafi'i a su sun ce dole sai ka bawa mutum 60 mudu 60 to li'anna Allah amara bi yadami 60 miskinan domin shi Allah ai umarni yayi a shiyar da miskinai 60 yace ba mudu 60 kawai Allah yace ba yace miskinai 60 fa yana da ama sit- miskinan 60 marratan idan ya shiyar da miskinin sau 60 fa yuzu inda bi hanifata yace ya isa wajen Abu Hanifa in ya dauki miskini yace to na baka na ƙara baka na ƙara baka na ƙara baka har sau 60 shikenan na shiyar da mutu 60 ai ai kai miskini ne to wannan shine wajen Abu Hanifa kenan ko huwa nazaruhu ila al-il'ami shine abinda Abu Hanifa ya du- ya duba wajen ciyarwa wala immatul baquna sauran suka ce la qalu suka ce la yuzu haza wannan ba zai isa ba wa ma'lumun anna naf'a 60 miskinan afdalu min naf'i miskinin wahidin aika amfani mutum 60 yafi ka amfani mutum daya in ka dauki a, abincin mutum 60 ka ba wa mutum daya shi kadai ne zai shi yanzu ya shiga ba ya shiga ba ma shi kadai ne ai ka taimaka A, mutum 60 din duka suna na cikin yunwa amma in ka ba wa mutum 60 ai kaga ka warkar da yunwar mutum 60 to shine suka ce to a sai an ba da mutum 60 din dai fal kafaratu abdalu haid raqabatin kafara dai mafifiye mafifiye mafifiye a wajenta a shiyar da mana a yanta bawa shine na farko li'anna man ataka raqabatan wanda ya yanta bawa ar-raqabatu fiha kullu udwin fil mawtigi fa kullu udwin kafaratun li udwin bawa yana da gabobi kamar yadda shi mai yantawa ma yake da gabobi duk gabobin da kake da su shi ma bawa yana da su kaga in ka yanta shi kamar kai ne ka yanta farshenka ka yanta yatsarka ka yanta idonka ka yanta kunnenka ka yanta bakinka duka dai duk gabobinka ka yanta su to shine yanta bawan yake da muhimmanci fa in lam yajid hadha idan bai samu wannan ba fa siyamu shahrayn mutatabi'aini ya azumci wata biyu a jere aw ya damu sittina miskina ko kuma ya shayar da miskinai 60 din hadha hukmu zihari wannan shine hukunci na zihar fa farraja Allahu ala almar'ati sai Allah ya yaye wa wannan mata karar da ta kawo alima min hadha ulima min hadha an san daga wannan anna al-abda idan qada raja'uhu min kulli makhluqin wa ta'allaqa bil haqqi tabaraka wa ta'ala farraja Allahu alaihi abinda za a gane a wannan karatu bawa idan duk abin neman sa ya yanke ga dukkan halitta ka je wajen wannan duk abin da ka kama ya gagara ka je waje wannan ya- ya taimake ka yaƙi ka je waje wancan ya taimake ka yaƙi ka je waje wancan duk wanda ka tinkara yaƙi ya taimake ka to abinda za ka yi ka koma wa Allah shi in ka koma masa to shi zai taimake ka eh, abinda mutane ba za su iya yi ba shi Allah zai iya Ah, shi shi yasa Allah ma yana yin haka ah, kamar yadda hadisi ya kawo ah, ah, Allah yana jarraba bawa saboda Allah ya ji muryar bawan inna Allah la yaftali abdahu liyasma sautahu Allah yana jarraba bawansa saboda ya ji muryar bawan Allah yana so ya dinga jin bawa ya koma gare shi yana roƙonsa Allah ka taimake ni Allah ka kiyaye ni Allah ka kare ni Allah ka yi mini Allah yana son haka inna kaurata wannan matar mai suna kauratu din nan lamma ajabaha rasulu sallallahu alaihi wa sallama yayin da annabi ya amsa mata yake ce mata bi anna harman ala zawjiha yace mata anya to ai yanzu ya haramta ki ai saboda haka tsakanin ku ya zama haramun kaga da ta koma wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yace mata ta- ta haramta wajen mijinta ya ta yi tawajjaha ila Allah tabaraka wa ta'ala sai ta koma wa Allah eh to Allah na je wajen annabinka ya ce min na haramta ni kuma ga halin da nake ciki to Allah ka taimake ni kai ai Allah ya taimake ta ai wai shakat sai ta kai ƙara wajen Allah fa sami alhaqu tabaraka wa ta'ala shakwaha sai a- ubangiji kuma sai ya ji ƙaran nata fa farraja anha kuma ya yaye mata kana izuddini ibnu abdussalam yudarrisu fi majlisihi akwai wani malami mai suna izuddin ibnu abdussalam yana koyarwa a- a a inda yake koyarwa faƙala sai yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dallaga wa ala wa zahara wa raja kullu hadha fa'alahu rasul sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi aure yayi saki kuma yayi ila'i yayi zihari kuma ya dawo da matar da ya saka duka yayi haka haka ya faɗa a- a gurin karatun nasa wa kana hunalika tilmizun hazibun akwai wani almajiri shi ko bai fasaha a cikin makarantar raja ilayhi fil layli bai gaya masa komai ba a lokacin da yake a makaranta ake sai ya bari sai da malamin ya dawo da dare ya zo ya sallama sai ya dawo masa wakala bihi ya zauna da malamin wa qala ya ce masa ya ayyuha sheku ya kai malam ana samitu ka taqulu inna rasula sallallahu alaihi wasallama tazawwaja wa dallaga wa ala wa zahara fa ana azunnu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama ma zahara sai yaron ya ce to naji a wajen karatu ka ce manzo Allah yayi aure yayi saki ya rantsa ba zai sadu da iyalansa ba kuma kashi ya yi zihari mana ya kamanta wata matarsa da muharramarsa to ni kuma in ji yaron ina zaton manzala sallama bai taɓa yin zihari ba bai taba kamanta matarsa da wata muharramarsa ba balle mahaifiya qala lahu sai mm, shi malamin yace wa yaron madalilu ala zalika menene hujja qala sai yace eh, sai yaron yace qauluhu ta'ala fadin Allah nan shi ya tabbatar wa annabi ba zai yi ba Allah ya ce wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zuran Allah ya ce wanda suke yin haka mummunan magana suke fada kuma ƙarya ne annabi baya ƙarya ko baya faɗi mummunan magana azunnu anna hadha la yumkinu an yasdura min ar-rasul sallallahu alaihi wasallama na san dai wannan ba zai faru da annabi ba a ce ya faɗi mummunar magana ba zai yi ba shi ya hana mutane ma faɗi mummunan magana ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya yi imani da Allah da ranar tashin kiyama in zai magana ya faɗi alheri ko ya yi shiru to wanda zai umarci mutane su faɗi alheri shine zai faɗi kuma wanda ba alheri ba sannan kuma Allah ya ce ƙarya ne annabi ko baya ƙarya duk annabawan Allah ba sa ƙarya to shine fata fakkara sheku sai malamin yayi shiru waraja ila qaulil tilmizi zai ce kai kai ne da gaskiya ba shakka ni din ne nayi kuskure wa alima anna zihara min annabi sallallahu alaihi wasallam ma yumkinu annabi ba zai yi zihari ba li qauli ta'ala la yaqulu munkar min alqawli wa zuran hadha la yaliqu bin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai dace da annabi ba kana umaru fi khilafatihi yasiru ma'ahu al-jaysh wa huwa rakibun himaran wa hawlahu udhama'u as-sahabati fatalaqaru hadhihi al-mar'atu wa hiya ajuzun wa qalat lahu qif ya umaru فوقف فقال له اتق الله يا عمر وحمد الله تبارك وتعالى كنت صغيرا تدعى أميرا وبعد ذلك يقال لك عمر والآن يقال لك أمير المؤمنين اتق الله يا عمر وعادل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فصارت المرأة تعز عمر آه ما- آه، سيدنا عمر زمان ننسى يا فتا زي تفياقي yana kan wani jaki haka yana tare da manya-manyan sahabbai dinnan to sai wannan matar wanda aka yi mata hukuncin nan wannan kaulatun wanda ta taba kai hukunci wajen manzo Allah sallama a lokacin ta tsufa sai ta ta gamu da sai na Umaru din tana tsohuwa sai take ce masa Umaru tsaya tsaya sai ya tsaya sai ta ce Umaru ka ji tsoron Allah kuma ka gode wa Allah yace lokacin da kake yaro sunanka Umairu haka ake ce maka da ka girma aka dawo da ka- da aka dawo da kai Umaru yanzu kuma sarkin muminai ake ce maka amirul muminina saboda ka ji tsoron Allah ka yi adalci wa al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ta kasance sai ta wa- sai na Umar wa'azi fa qafa Umar sai na Umar ya tsaya wukufan dabilan ya tsaya ya dade fata jaban nasu mutane suka yi mamaki me ya tsaye da sai na Umaru qalu suka ce ya amiral mu'minin hazihi al-ajuzu tuki fuka hadha al-wuqufa dabila wannan tsohuwa ce ta tsare ka ta tsaye da kai wannan tsayuwa fi fi shamsi a ra- a cikin rana ma'al musulmi kuma kana tare da ja- jama'a al'umma qala sai na umar yace amma ta'rifuna hazil marata ba ku san wannan matar bane shi yasa wallahi law awqafatni min al-fajr ila al-maghribi la azidu illa an uaddiya faridati wa arji ilaiha wannan mata matsayinta a wajena wallahi da za ta min in tsaya daga fitowar rana ko kuma daga sallar asuba har rana ta faɗi to zan tsaya abinda zai sani in- in gushe in lokacin sallah yayi zan ce mata zan je na yi sallah in na yi sallah ko zan dawo sai lokacin da ta sallame ni هذه المرأة wannan mata allati sami Allahu qawlaha min fawqi sab'i dibaqin ita ce fa wanda Allah da kansa yace ya ji maganarta Allah da kansa yace qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah ya ji maganar matan nan da ta zo ta kawo maka ƙaran mijinta to Allah ma da kansa yace ya kar- ya ji maganarta balle Umaru hadhihi khawlatu bintu salabata wannan fa ita ce kaulatu yar salaba allati qala Allah fi haqqiha wanda a dalilinta Allah ya ce gari sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah ya ce ya ji maganan matan nan da ta kawo karan mijinta a wajen ka ya Rasulullah ya ce hazihi wannan mata law amsakanni al yawma kullahu da dai za ta rike ni a yau tace ba inda zan gusa wallahi la azhabu anha illa al adaa illa li ada'i salati ba inda zan je sai dai in lokacin sallah yayi zan ce mata ta barni na je na yi sallah na dawo zalika at-takfiru fil kafarati Allah ya yi haka ya ce tuminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah da manzonsa khafafa Allah ala almu'mina Allah ya sawwaqe wa mu'minai li yu'minu billahi wa rasulihi saboda su yi imani da Allah da manzonsa li'annahu law kallafahum fawqa ma yadiguna la khalla zalika bi imanihim da Allah ya dora mana abinda ba za mu iya ba da sai imanin mu ya ta lalacewa amma da yake Allah yana son mu yana dora mana daidai da yadda imanin mu zai dauka har ma abinda ba za ka iya ba Allah ce babu ka bari la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abin da yafi muhimmanci a cikin a cikin a cikin addini gaba daya sallah amma ita ma sai aka ba da sauƙi iri-iri akwai inda za ka yi ta ka rage ta in kana cikin tafiya akwai inda za ka yi ka yi ta in ba za ka iya tsayawa ba ka yi ta a zaune in ba za ka iya ba ma ka yi ta a kwance duk dai a sauwaƙe maka saboda kar a- kar a kai ka ƙure ka ka rasa imanin naka na'am wal kafaratu ita kuma kafara idza zahara ar-rajulu min al-mar'ati idan mutum yayi wa matarsa muzara kamar yadda wannan mutumin yayi wa rada ayyu raji'a kuma yana so ya dawo da ita tajibu alaihi al-kafaratu dole yayi kafara wa yujbaru alaiha kuma za a tilasta shi ma yayi kafara idan ah, an san in ya zauna da ita wani abu zai faru sai a dauko a dauke ta daga wajensa sai a bace sai yayi kafara in ya gama kafara shikenan watamnawul mar'atu min muqarabatihi qabla takfiri ita kuma matar ta hana shi kar ya kusance ta har ya gama kafaran in an san ba za ta iya ba to a dauke ta daga inda yake eh, a raba su sai a kai ta wani waje ta zauna in baya tare da ita ba kai baya maganin ta to in an ce masa ya kafara kuma yana so ya dawo da ita dole zai kafara saboda ya dawo da ita wala tujadu kafaratun yujbaru alaiha al-insanu illa hadhihi al-kafaratu babu kafara da za a sa mutum dole a ce sai yayi sai wannan kafarar domin in aka ce masa in ba a tilasta shi ba ba zai yi kafarar ba kuma zai koma wa matar kaga ya koma barna kuma to shine آه، لأن فيها حق ال- ها- حق المرأة أكو حق مشأنا وتلك حدود وتلك حدود الله وين سنة إياكوكين الله وللكافرين عذاب أليم كافريكما سنة عذاب الله يكيهم
إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد, أنزل وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين إن الذين يحادون الله وأن سكي سابا ودوكوكين الله ورسوله سكي سابا ودوكوكين من زن الله صلى الله عليه وسلم كبتوا an kaskanta su uzillu an wulakanta su kama kubita allazina min qablihim kama yadda aka wulakanta wanda suka gabashe su suka gibin annabawa to su ma haka Allah zai musu fi mukhalafatihim rusulahum wadancan sun saba wa annabawan su ne yasa aka wulakanta su su ma dai na wannan zamanin suka saba wa dokokin Allah to shine sun saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama su ma Allah zai wulakanta su adatullahi al'adar Allah أن المكذبين لرسل الله وأن سكا قرية من ظنين الله وكذلك أولياؤه وكان أمس يا الله يذلهم الله الله أنا قسكن تاسو وقد أنزلنا آيات بينات الله شنا سوكد آيوي أفيلي بيننو دالة ما سشرير وعلى صدق الرسول أبي سكسكر منزو صلى الله عليه وسلم وللكافرين عذاب مهين عذاب ميولا قنشي تاتبتك كافرين wanda suka kafircewa ayoyin Allah zo ihanatin ma boshiyar wulakan shi yau mai wasu mu يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحسيه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد يوم يبعثهم الله yaushe ne kafirai za su da azaba ran da Allah zai tashe su jami'an zai tada mutane gaba daya huwa yawmul qiyamati ita ce ranar tashin kiyama fa yunabbihum Allah zai ba su labari bima amilu abinda suka aikata mutum shi yana ganin ya aikata abin ya shi ya manta ya dauka kowa ma ya manta Allah bai manta ba asahu Allahu Allah ya kiyaye aikin mutane a Allahu asa kullu amalil insani Allah ya kiyaye dukkan aikin kowa ya ajiye masa shi wa nasuhu su mutane sun manta aikin nasu kun su sun manta aikin ayyukan da suka yi kun mutu ya manta abin da yayi ya manta inda yayi shi sai an an tunatar da shi sai ya, ya tuna ya tabbas shi dinnan shine yayi wallahu shi Allah shahidun mahalarci ne yana nan ala kulli shay'in bisa komai yana tare da komai yana ganin komai komai yana cikin sa- iliminsa na'am ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا إن ال- يوم القيامة ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم ترى كي أبوك مغنى baka sani ba ne ba irin wannan khidabun lin nabi wal murad ummatuhu ana magana da annabi ne amma ana nufin al'ummar manzo Allah sai annabi ya sani wani ne za a ce masa kai baka sani bane ko baka gani bane annabi ya sani ya gani to kai abokin magana baka sani bane ta'alan baka sani bane anna Allah ya lau ma fi samawati wa ma fil ardi baka san Allah ya san abin da yake cikin sammai da kasai ba Allah ya sani ma yakunu min najwa salasatin mutum uku ba za su zauna suna ganawa ba su sani illa huwa rabihum Allah ne na hudun su duk abin da suke fa- fada to Allah yana sani da shi saboda yana tare da su idza tanaja salasatun idan mutum uku suka zauna za su gana fallahu huwa rabihum Allah shine na hudun su wala khamsatin idan mutum biyar ne suka hadu suna ganawa su sani illa huwa sadisuhum Allah shine na shida wala adna min zalika abinda bai kai haka ba ko mutum ɗaya ne to Allah shine na biyu ko mutum biyu ne Allah shine na uku abinda yasa Allah bai fara da na ukun ba akwai wata aya da Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasatin eh wanda yace Allah na ukun uku ne ya kafirta masu cewa annabi Isa da Maryam duka alloli ne da Allah to shi yasa Allah saboda ya kore wannan to kar ya kawo magana mai kama da irin wannan sai ya fara da mutum hudu ah, mutum ukun kai ya zama rabi'u da sadisu sai ya koma shi wala adna min zalika wanda ba su kai uku ba mutum biyu ne mutum um, mutum ɗaya ne kowa dai duk inda yake ya sani yana tare da Allah wala aksara ko kuma ya haura bi- bi- biyar din ko sun kai nawa su sani illa huwa ma'ahum Allah yana tare da su aina ma kanu duk inda suke summa yunabbihum bima amilu Allah zai ba su labarin abin da suke aikatawa yawmal qiyamah ranar tashin kiyama kowa za a gaya masa aikinsa da ya aikata a duniya inna Allah shi Allah alimun masani ne bi kulli shay'in ya san komai zakara fi hadhihi al-ayati Allah ya ambata cikin wannan aya annal mutanajina masu ganawa idza jalasu idan suka zauna salasatun su uku ne yakunu Allah huwa rabihum Allah shine na hudun su wai za jala su kamsatan idan suka zauna su biyar ya kunu Allah huwa sadisu Allah shine na shidan su wa ma zakara annahu idza jalasa isnani Allah bai ambaci idan mutum biyu suka zauna ya kunu salisahum ya zama shine na ukun su ba me yasa lianna Allah nafa hukman nasara saboda Allah ya kore hukuncin nasara a can baya inda yake inna Allah salisu salasatin tura suka ce Allah na ukun uku ne Allah sai ya karyata sai ce lagar kafara lazina qalu inna Allah salisu salasatin duk wanda ya ce Allah na ukun uku ne ya- ya ridda to saboda kada in Allah ya ce salisu anan nasara su ce shi kenan ga Allah ma ya faɗi abin da su- su din suke faɗa to Allah bai faɗa ba salisu salasatin gairu maqbulin shar'an na ukun uku ba karbe shi ba a shari'a li'annahu muwafiqun li aqidatin nasara saboda yana dacewa da aqidar nasara wa in kana Allah salisu salasatin fa shari'atu rafadat hadha Im- eh, an sani Allah mutum uku in suka zauna Allah shine na hudun su amma dai shari'a ta ko ta kakkabe wannan bata kawo shi ba saboda kada turawa su samu hanya fali hadha lam yati fil- fil ayati shi sa a wannan ayar ba a ce ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabihum wa lam yaqul isnani bai ce mutum biyu ba illa huwa salisuhum ibdalan li aqidar taslisi saboda a bata aqidar masu cewa Allah Allah Allah uku ne ba wa fi hikmatun daqiqatun akwai hikima anan siriruwa hikimar ita ce anna salasatan mutum uku in jalasu in suka zauna in baqiya isnani minhum yata- yatanajiyani baqiya wahidun munfaridan fa yakunu zalika mur- ma- mur- marsalan الشكوك في قلب متكلا الشكوك في قلبه فيورثه الوحشة فجاء الله رابيهم ليكون مع المنفرد الذي ترك وعده ترك كي وعده idan mutum uku suka zauna suna ganawa mafi yawa mutum biyu ne suke magana da juna wanda aka bari nan kaga shi shikenan an- an sallam kamar ana tare da shi amma ba da shi ake ba mai magana zai magana ne sai yana duba wanda yake magana da shi kaga kaza kaza innan da ya faru kaza sai yana kallon wannan kaga wanda ba kalla ba shi ai baya shiki kaga kaman an sallame shi kenan to sai Allah ya kawo hikima ya ce to ku sani Allah ne na hudun ku saboda haka wanda bai samu abokin hira to ga Allah shi ma ya samu aboki abokin hira to shine saboda kar ya sa kokonto a cikin zuciyarsa ya, ya gadar masa da kewa sai Allah ya dauke masa da wannan kewa ya ce masa na hudun su ne saboda ya zama yana Allah ya zama yana tare da shi in ya tuna Allah yana tare da shi shikenan sai ya ga rashin magana da wannan bai dame shi ba wai za kanu khamsatan idan su biyar ne ma wa kala kullu isnaini lil munajati haka nan ma mutum bibbiyu suka zauna suna ganawa baqiyal khamisu laysa ma'ahu ahadun shi na biyar din sai ya zama bashi da kowa shi ma fa yakuna Allahu ma'ahu tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce to yana tare da shi kaga shi ma ya huta fa kullu wahidin fallahu ma'ahu to kowane mutum ɗaya dai Allah yana tare da shi wa in kana isnani fallahu ma'ahu ma in mutum biyu ne Allah yana tare da su walakin la yaqalu inna Allah salisu salasatin wa idza kana salasatan idan suka zama uku fa huwa rabihum Allah shine na hudun su khamsatun huwa sadisuhum Allah na- mutum biyar Allah shine na shidan su aqalla min zalika abinda bai kai haka ba wa aksara da abinda yafi haka duka aidan huwa ma'ahum ala kulli halin dai Allah yana so ya nuna mana kawai yana tare da kai duk inda kake domin ayoyi da yawa sun zo wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya ce yafi kusa da mutum fiye da yadda jijiyar wuyarsa take kusa da shi jijiyar da ake magana kuma in an yanke ta mutum ba zai rayu ba to yadda take kusa da mutum Allah ya fi ya fi kusa da shi akan wannan jijiyar to kaga kenan Allah yana nuna mana dai ma'ana ma'iyyarsa tana tare da kowa duk inda yake kuma da komai duk inda yake ba wai Allah ya yi halitta ya sallame ta ya tafi ba a'a eh, a sai Allah ba ya tafiya in ya tafi na zai je ba inda zai je yana nan saboda haka kowa ya sani Allah yana tare da shi saboda haka ya zama ya zama in ka san Allah yana tare da kai to zaka yadda da muraqaba da Allah ma'anan muraqaba ka zama kana tare da Allah ko da yaushe eh kamar yadda Allah yake ganin ka kai kokari kai ma ka dinga suranta fa Allah nan yanda yake gani na bari in- in kwatanta in ni ma in ina ganin sa ya zan yi eh kaga ai zaka zaka kula to shine na'am hadhihi al-ma'iyatu bizati wannan tarayya da Allah yake yi da halittarsa da zatinsa ba wai ko sifa ko wani abu ba inda muhaqqiqina haka malamai suka faɗa wa bil ilmi inda ulama'i ko da yake wasu malamai muhaqqiquna in an ce mutum muhaqqiqu to yafi muallimu muallimu wanda ya karanta abu yadda aka rubuta shi shikenan ya wuce shi ake ce masa malami muhaqqiqu kuma shi da ya karanta sai da ya tsaya ya binciki abun yadda abin ya- ya faru da yadda ya kasance har ya zo inda aka rubuta shi to kaga shi ya riga ya gama sanin abin mana ya, ya karanta shi kuma ya yi aiki da shi Ah, wa laysa bi mafhumin aina ma kanu duk inda suke Allah yana tare da su summa yunabbihum bima amilu yawmal qiyamati Allah zai ba su labari abinda suke kar- a aikatawa ranar tashin kiyama inna Allah shi Allah alimun masani ne bi kulli shay'in ya san komai na'am ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يؤودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى باك باك غني كو باك لاباري mutanen da aka hana su su zauna suna maganganun da ba su dace ba Allah ya hana ya ce kar a zauna la khaira fi kasirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nasi yace mafi yawan zaman makin mutane da suke zama suna magana suna surutu ba alheri bane sai dai wanda zai umarnin a aikata mai kyau ko kuma illa man bi sadaqatin ko kuma zai aikata wani abu ko kuma zai umarci wani ya, ya taimaki wani ko kuma zai yi sulhu tsakanin mutane to wannan shine aka yarda da shi amma sauran surutu ba mamaki in ka ga magana ta yi yawa ba magana wani ake yi eh, in magana wani bata shiga ba to ba shiga dadewa ba in ah, to in magana ku ne kawai ka wannan ya zo ya faɗi ta zauna ya faɗi sai sai za ku watse amma in kaga an zauna ana ta tattaunawa an dade to ba mamaki wani an kawo maganar wani kasan ita kuma gulma ya aka ce da gishiri ko? to da gishiri kuma da azaba idan lazina nuhuwanin najwa wanda aka hana su ganawa sun ma ya'uduna sai suka dawo limanuhu anhu abinda Allah ya hana sun kuma suna yi nahahumullahu tabaraka ta'ala anin najwa Allah ya hana mutane su zauna su yi ta surutun banza a'a su samu abin da suka yi mana wanda zai amfane su wa hum da'iman yaf'aluna ma nuhu anhu amma kuma ga sunan mafi yawan mutane kowane mafi yawan lokuta kuma za ka same suna aikata abin da aka hana su kar ku zauna ku yi ta hira har hira ta yi muku daɗi har a kawo maganar wani har a yi da shi to wannan haramun ne to amma kuma mutane kuma mafi yawa mafi yawan hira su kenan wa yata na jauna bil ismi suna ganawa ne da magana ta zunubi wanda za ta kai su zuwa ga zunubi wal udwani da ƙetare iyaka wa ma rasuli da saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan aya asalin ta ta sauka kan yahudawa ne amma ta game kowa da kowa humul yahudu sune yahudawa nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama a manzo Allah ya hana su amma kanu yaf'aluna abinda suke aikatawa min tanajihim na ganawan su je su tattauna amma su in za su tattauna ma fa abin da yake rusa musulunci ne shine tattauna su shine matsalar ba yahude su yahudawa in suka hadu to su aikin su kullum ba su taba shirya abin da ya za a samu ci gaba ko a jara waje kaza ba a'a ya za a raba tsakanin kaza da kaza a rusa ƙasa kaza a lalata kaza a hana kaza zaman lafiya aiki yahudawa kenan ai ta haddusuhum sirran ganawansu ma'ana magana da suke yi a boye nazirina ilal mu'minina suna kallon mu'minai li yuqiu fi qulubihim ribata saboda su sa kokonto a cikin zukatan mu'minai nahawumullahu an zalika Allah ya hana su wannan wai za ja'uka idan suka je suka gama gana wasu za su dawo wajen ka ya rasulallahi hayyauka sai su yi maka gaisuwa bi malami hayyuka bihi Allah ba irin gaisuwar da Allah ya saukar maka ta assalamu alaikum ba suna da kalmomi wanda a wajen su zagi ne da larabci kuma ba san fasara su ba fasara su ba zagi bane sai su yi ta amfani da wannan kalma saboda su samu su zagi annabi yaquluna sai su ce assalamu alayka assalamu dinan mutuwa ne kaga mai makon assalamu din sai su cire lamin su ce assalamu alaika sun dauka in suka faɗi haka ma'ana suna masa kamar mummuna addu'a kenan assamu ma'ana hu almautu samu dai ma'anansa mutuwa ne jalasa nabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya zauna wa mahu Aisha na na Aisha tana tare da shi fa jaa yahudiyun sai wani ba yahude ya zo wa qala sai ya ce assalamu alaika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ga annabi ya ce masa assalamu alaika fa qala lir rasul sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu sai ya ce masa wa alaika bai mai masa da komai wa alaika eh abinda ka faɗa ya koma maka ya ce assalamu alaika mutuwa ta tabbata gare ka sai annabi ya ce wa alaika shikenan yawa shi ba- bai ce masa abin da ya faɗa ba ko bai kaya masa kalma mai wa- wa shake faɗa mai daɗin ba eh shi ba ce masa alaika salamu ba ba a mayar masa da alaika samun ka ba wa alaika kawai shikenan inda daɗi shi ma ya ɗauka faqalar aisha ta sai aisha ta ce wa alaikal maut wa la'natullahi wa ghadabuhu sai ya gaya sai ta gaya wa bayhudin ta ce mutuwa ta tabbata gare ka da tsinuwar Allah da fishin Allah dangayya zan alaihi ta yi fishi ne ranta ya ɓaci saboda kalmar da aka gaya wa annabi amma annabi da yake sarkin hikima ne ai ya bashi amsa shikenan amsa ko bai isa ya ce komai ba eh bai ce addu'a aka yi masa ba a abin da ya faɗa dai an mayar masa fasalaha rasul sallallahu alaihi wasallama ma hamalaha ala hadha al-ghadabi annabi ya ce to me ya kai ki ga wannan fishin ya Aisha kala tace amma samita ma kala laka baka ji abin da yace maka ba kala laka yace maka assalamu alayka fa assalamu al-maut assalamu nafa mutuwa ne kala rasul sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace wa ana radattu alaihi ana mayar masa qultu law nashi masa wa alayka shikenan abin da ka faɗa ya kai ma ya koma kanka wa yastajibu Allah du'ai ka san kuma Allah yana karban addu'a na inji annabi wala yastajibu du'ahu Allah ko ba zai karbi addu'arsa ba saboda ka kaga abin da ya fada ya koma masa in addu'a yayi ma shi ta saba karbabiya ba ce ta annabi kuma karbabiya ce fa nazala sai Allah ya saukar da wannan aya wa idza ja'uka idan suka zo maka hayyauka su gaishe ka ayyuhan nabiyyu bima lam yuhayyika bihi Allah da abin da Allah bai gaishe ka ba wa huwa qawlum sai su ce assalamu alaikum wa yaquluna fi anfusihim bayan sun faɗa sai su faɗa a cikin ransu laula yu'azibuna yu'azibuna Allah bima naqulu ba an ce in an gaya masa mummunan magana ba Allah yana kawo azaba me yasa Allah bai azabta ni ba da na gaya masa haka suke cewa in qalu hadha lin nabi sallallahu alaihi wasallama wa zahabu ba'idan yaquluna huwa nabiyullahi wa nahnu nuzi'i wa la yusibuna shay'un Su- in su- in suka faɗi wannan magana suka tafi suka yi nisa sai su ce "An- annabin Allah ne kuma gashi muna shutar da shi ko ba abin da yake samun mu ya same su yanzu ba suna lahira ba sun haɗu da abin da suka dace da shi qala ta'ala Allah ya ce musu in ma ba komai bai same su ba zai same su hasbuhum jahannamu jahannama ta ishe su kuma suna can cikinta yaslauna ha za su kone da jahannama suna can suna konewa fabisal masir makoma ta yi muni duk wanda aka ce makomarsa jahannama a makoma ta yi muni Allah ya kiyaye fiyan naru ita ce wuta na'am يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى مم.
واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تهشرون يا أيها الذين آمنوا ياكم مؤمنين خلاب للمؤمن أنا مغانا دا مؤمنين إذا تناجيتم أنتم كوكم إن ذاكو غانا إن ذاكو زونا كتتونا تيزما أبو مي أمفاني كوكي تتونا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان kar ku yadda ku kawo maganar da za ta ɗora muku laifi ku zama kun yi zunubi wal udwani ko ƙetare iyaka a tunzura mutane su yi fada wa masu yatin rasuli ko a saba wa manzo dukkan ayi kama ya faru yahudu wal munafiquna kama yadda yahudawa da munafiqai suke yi wata na jawo bil birri wat taqwa ko in ko- in ko ga zauna to ku gana bil birri da ibada Eh, kuma haka sahabbai suke duk inda ka samu sahabbai biyu ko uku ko nawa ne in suna zaune to in ka ji suna magana to magana da suke yi wani yana tambaya yanzu duk Allah a cikin kunna ko wanda ya zauna wata rana manzo Allah ya faɗi wani abu wanda ba na nan ya gaya mini mana to abin da suke ganawa kenan ganawa su kenan a'a hukunci kaza gashi ya same ni akwai wanda ya taba jin annabi ya faɗi abu akan wannan abun to shine tattaunawa su wata ba- wata na jawabil birri ku yi ganawa da yin ibada wattaquwa da tsoron Allah ku dinga nuna wa mutane koya wa mutane yadda za su- za su ji tsoron Allah wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi wannan ubangiji tusharuna wanda za a tara ku gaba ɗaya ilaihi zuwa gare shi duk wanda ya mutu ya koma wa Allah in dai mutu ya mutu shikenan in ana cewa tashin kiyama ko menene ma wanda dai ya mutu kai ya san kiyama ta tashi tunda duk wanda ya mutu ya kiyama sa ta tashi sai dai ya jira babbar kiyamar eh to wanda ya saura ne shine bai sani ba bai san lokacin da za a yi ba shi ma kuma ko bai sani ba dai akwai ran da zai tafi to kowa ran da ya tafi kowa in ya koma ubangiji shikenan kowa ya koma shikenan da Allah ya dauke duniyar gaba daya shikenan Allah shi ya san yadda zai tashin kiyamarsa kuma na'am innamal najwa إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بدوارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجوى من الشيطان ganawa irin mummunar ganawa a zauna a yi ta yi da mutane a zauna a yi ta kulla sharri a zauna a yi ta kulla yadda za a watsa tsakanin mutanen da suke son junansu ko kuma a- a zauna yadda za a rusa wata ƙasa ko wata al'umma wannan aikin mina shaidani aikin shaidan ne haza tanaji wannan gada- ganawa kullun ja'a min qibali shaidani tana zuwa daga bangaren shaidan ne bin gururihi da rudunsa shi ke rudun mutane kar ku yadda ku yi magana mai kyau ga abin da ya kamata ku yi li huzina ko li hazuna allazina amanu in an ce li huzina saboda shaidan din yana so ya bata ran allazina amanu wanda suka yi imani in kuma ka karanta li hazuna allazina amanu wanda suka yi imani la hazuna saboda su yi bakin shiki li'annahum idza ra'aw al-munafiqina idan suka ga munafiqai yatanajawna suna ganawa fi tadbiril makaidi alaihim a cikin shirya yanda za su shirya musu makirci zalika yuhzinu da afatal qulubi minhum yana sa bakanta ran mutane masu raunin zukata a cikin sahabbai domin ba kowa da kowa imaninsa suke yake daidai ba da kowa ba to saboda haka wanda imaninsa ba shi da ƙarfi to in a- y- yana jin irin waɗannan maganganu za su za su bata masa imani za su wahala shi walaysa huwa shi wannan ganawan bai kasance bi darrihim shay'an duk yanda aka zauna aka tattauna kai kaddara ma a dauki mutum mumini a kai shi cikin kafirai a ajiye shi kafiran nan ba abin da suke illa yanda za su yi su rusa musulunci su yi ta tanade tanade suna ta nuna masa ya zai yi ya shirya yanda zai rusa musulunci su yi ta koya masa sai sun gama koya masa sai ya juya kansu wale saboda harihim shay'an abin ba zai cutar da su ba illa bi iznillah sai Allah ya ga dama yi sai Allah ya yarda ne sannan mutum ya shirya abinsa kuma shirin nasa ya yiwu in Allah bai yarda ba mutum sai ya gama shirye shiryensa sai abin ya koma kansa amma ba haka kafirai suka yi ta yi ba yahudawa sai su ɗauki larabawa su je su koya suna so su koya musu nuna larabawa jarumai ne su koya musu makirci su koya musu yadda za su rusa du- duniya da daulolinsu su din in suka ta dawo sai su sake koma kan kafirai ko sai ta rusa kafiran kayayyakin su har kafirai su dinga ce musu yan ta'adda wala sabida arrin shay'an wannan ganawa ba za ta cutar da mu'minai komai ba illa bi iznillahi sai da izinin Allah iradatihi nufin Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun mu'minai su dogara da Allah na'am يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسهوا في المجلس فافسهوا يفسه الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله, ال- يرفع الله الذين آمنوا منكم وإذا قيل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفصحوا في المجالس فافصحوا يفصح الله لكم وإلى- وإذا قيل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا يا كومو مني إذا قيل لكم إذا أكشيمكم tafassahu ku yalwata fil majlisi ko fil majalisi a guraren zama duk gira'o'i ne an karanta A- i- inda ake zaune aka ce maka wani da Allah dan gusa wani ya samu ya zauna to faf- eh, shine majlisin nabi sallallahu alaihi wasallama inda annabi yake zama yana koya wa mutane kar- abin da yake koya musu karatu kana nasu ya tanaza'una fi dalabil qurbi min annabi sallallahu alaihi wasallama idan annabi ya zo ya zauna to kowa yana so ya zauna kusa da shi to sai ka ga ana turereniya Allah ya ce ba haka za ku yi ba duk wanda aka ce masa ya, ya, ya dan buda ya buda wani kuma ya zauna komin nisan waje inda annabi ya yi magana kowa zai ji yake nan huta Ah, wa wa kana yaqulu huwa eh, laita laila na'am liya liya ni zawul albabi wal ahlaya minkum li hamilu anni annabi kuma ya zauna yakan ce to ku zabi wanda suke da basira da suke da fahimta wanda in an gaya musu ba sa mantuwa sai su zo su- su ji abin da nake faɗa abin da annabi yake faɗa gaba ɗaya aika ne daga Allah ana so kuma a isar libalin shahidu minkum al-ga'iba wanda ya zo ya isar wa wanda bai zo ba to shi yasa ake son a sa wanda suke da fahimta da basira su zauna kusa da annabin ko da an tafi idan ana neman ni menene annabi ya faɗa da rana sai ce je ka wajen wane da ka je wajensa kuma yanda annabi ya faɗe shi haka zai jera maka shi ba zai manta shi ba akwai ire-iren su suna nan da yawa a cikin sahabbai to- to shine ah, annabi yake cewa to ku bari mutane su zauna wanda za su iya ɗaukan maganar da ake faɗa saboda isarwa ake so idan kai ka manta ma to ga wancan bai- baya mantuwa in ka je wajensa zai tuna maka fakana fi majalisi kubara sahabati manya manyan sahabbai suna nan inda annabi yake zama yajlisuna qariban min annabi sallallahu alaihi wasallama suna zama kusa da annabi sallallahu alaihi wasallama wal kullu yuhibbu al qurba min annabi sallallahu alaihi wasallama ko da yake kowa ma yana so ya kusanci annabi a wajen zama idza jaa ahadun idan wani yazo wanda ba an yi fasaha lahu to fasaha lahu ya nemi a a buɗa to a buɗa masa wa barun nasu yamtani min an yufassiha lidakili wani baya so yana zaune ya jima wani ya zo a ce a buɗa a buɗa wani ya shigo sai shi a a ransa zai ce to me yasa mutumin bai zo da wuri ba sai ya bari mu fara zuwa mu zo mu zauna mu dade amma shi ko sai ya zo daga baya a dinga cewa a buɗa masa ya zauna eh shi sai ya zauna a gaba tun yana sun zama a gaba ya dinga zuwa da wuri mana a Allah ya ce ba haka ba ne a'a in aka ce maka in dai da hali in ka buɗa din kai ba za ka cutu ba shi ma wanda zai shigo ba zai cutu ba ka buɗa masa ya zauna waƙila an ce inna aliyan da kala fi majalisin nabi sallallahu alaihi wasallama falam yufasilahu ahadun fa fasaha lahu abu bakrin fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama la ya'rifu al-fadla minan minan nas illa zawuhu sai na aliyu ya taba zuwa ya samu mutane suna zaune gaban manzo sallallahu alaihi wasallama kowa ya ya buɗa masa kowa yana zaune inda yake inda yake zaune shikenan sai na Ali kuma yana shigowa kuma an san Aliyu ba zai zo ba zai yi ya zo ya zauna can baya ba yana daga cikin manyan sahabbai yana daga cikin mutane masu basira wanda ake son su karba wajen annabi su bawa mutane to gashi ya zo sai kowa ya shiru sai ya dake ya yi kaman bai gaishe ba shikenan can ga sai na abubakar shan gaban annabi sai na abubakar sai ya- ya- ya dan- ya dan matsa ya matsa ya matsa sai da ya samu sai ya samu sai na ali inda zai zauna sai ce bismillah shigo nan sai na ali sai zai zauna sai manzo Allah ya ce eh haka ne ba wanda ya san daraja a cikin mutane sai mu abota daraja in an ce maka wane wane mutum ne babban mutum ne to wanda zai gane shi ma babban mutum ne shi shi yasa waliyai suke cewa la ya ariful waliyya illa waliyu ba wanda zai gane wane waliyi ne sai shi ma in waliyin ne in ba shi ba to ba zai iya ganewa ba to shine alfadlu la ya'rifu illa ahlul fadli daraja ba wanda zai santa sai ma abocin daraja sai na abubakar da yake shine ya san matsayin sai na aliyu wal ayatu kilabul lahum aya tana magana da su ya allazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majlisi ko fil majalisi wa yarkuru fi to aya tana da tsayi nan ga lokacin yayi sai mu bata mu sake koma kanta alhamdulillah Na'am.
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu ni ne na makara ban samu na yi suhur ba kuma idan ban yi suhur din ba zan iya jikkata sosai to zan iya ajiye azumin bayan ramadan in biya ne ko kuma A'a. Eh, a'a. ai ai ba ai ba a haka ai na ba a ramadan haka na idan ya san iye in bai yi suhur ba to ya dauki azumin na in ya dauke shi azumin ne zai gaya masa zai isar da shi ko ba zai iya isarwa ba yawa in ya kai inda azumin ya ka da shi shikenan an ga kokarinsa ya dauka ya je ya kasa shikenan inda ya kasa shikenan eh shari'a ta yadda ya dauka ya kasa amma tun farko kawai kashe akwai abu kaza zai same ni wannan kan babu shi eh ba haka eh na na hmm.
sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu zan iya yin nafila bayan na yi shafa'i da wuturi eh kwarai kuwa na mutum zai nafila witrin ne ba a maimaitawa mazalar sallama ya ce la witrani bilailin ba a witiri biyu a dare daya amma don kayi witiri ka bayan kayi witiri za ka yi nafilin ka ko nawa ne ma eh mi witirin kawai ya zama guda daya ne a dare kawai ba kuma lalle wa witirin sai ya zama karshe ba a ha to ai rakatul fajr ma sai bayan an yi witiri ake yin sa da saboda haka nafila kowace za ka iya yin ta bayan kayi witiri za ka yi nafilfilin ka iyayen da kake so eh babu matsala Na. sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu mutum ne ya ɗauko kaya a jega kamar da yadda muka fahimci tambayar tashi kaya ne da mutum kuma a kai Hmm.
sai wani abu ya fito a gabansu wadda ya jawo ya taka birkin gaggawa sai wadda ya ɗauko ɗin a kan jegan sai ya faɗo ya rasu Allah sarki to a nan zai yi azumi na kafara ne ko kuma eh zai yi barai kuwa zai yi azumi na ai kaman direba ne Mm, eh direba ai ba da niyyar sai yake mutane yake ake samun asirin ko mutane su mutu ba mm, eh saboda haka shi ma tunda yanzu a dalilin sa ne mm, ah, wannan ya faru har wannan mutumin ya mutu mm, to shikenan zai yi kafara kafara tsakanin mutum da Allah ne mm, ka kashe mana a dalilin ka a- a- an rasa bawan Allah mm, Allah ya ce to kai kafara mm, shine wankuwanka tsakaninka da Allah mm, saboda haka zai yi azumi mm.
a zai yi shi na wancan kuma Allah ya ji kansa amin amin a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka ko da ya aiko ya ce ya ce wa taimaka mana da addu'a ko wani abu da zai rike idan ya tashi cikin dare zai yi ibada sai bacci ya hana shi sakat da kuma kasala to ya shehu ya zai yi Eh, in zai iya ya rike tsakanin magariba da isha in aka yi sallar magariba kafin a yi isha ya samu istighfari Mm, ya yi istighfari dubu ɗaya mm, to in yana haka bacci zai daina damunsa mm, ko kuma bayan azhar tsakanin azhar da la'asar nan kuma ya hayyu ya qayyum ake yi mm, mutum ya yi hayyu ya qayyum nan ma dubu ɗaya ne mm.
shi ma in ya rike shi to da bacci da kasala duk za su- zai rabu da su
akwai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ya ake niyyar sallar tarawihi Eh, ah, kamar yadda ya faɗa niyyar sallar tarawihi ai sunanta tarawihu larabci ne da hausa ana ce mata asham na to koyaye ne dai kawai in ka zo za ka ce ka yi niyan sallar tarawihi ko ka yi niyan sallan asham in kai niyya ɗaya ma tunda a jere suke har su ƙare shi kenan in kai niyya a raka farko rakawoyin duk sun shiga yawa iya yadda rakawoyin da aka yi duka sun shiga cikin wannan tarawihi Eh, ba sai ya sake maimaita niyya ba in ya ga dama in yana so kuma duk lokacin da aka yi sallama in ya sake sai ya sake maimaita niyya ya ce ya sake ni yana niyyan asham din da amma dai duka wannan niyya ta farkon da ita take aiki eh a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka neman ilimi wadata kariya da sauransu to Allah dai ya biya bukatun mu gaba daya duk masu bukata Allah ya biya musu bukata Ah, Allah ya zauna da kasar mu lafiya amin bala'o'i da suke faruwa a kasar nan da sabbi da tsofi Allah ya dauke su amin Allah ya mana maganin su Amin.
Allah ya dauke mana Amin.
Allah ya dauke mana Amin.
Allah ya dauke mana ba don halin mu ba Allah muna tawassuli da wannan wata na mai albarka amin Allah ka raba mu da duk abin da zai dame mu duk abin da ba za mu iya ba ka iyan mana duk abin da muke bukata na'am na'am gaddare ha gaddare tun gaddare gaddare wani ya aiko da zakka shehu wanda ya kawo shehu wanda ya saba aiko da zakka din nan ya aiko da zakkansa alai sa'adu mai silifas na'am ya kawo zakka naira dubu ɗari za a raba su a cikin al'umma yawwa a raba wa kowa wadda ko dauki ku raba a raba su to alhamdulillah ina masu shiga dariƙan kuma su zo su shiga na'am
ah masu karɓar dariƙa sanduka duk a rabar da su na'am shehu
su waye ne mai- masu dariƙa akwai masu karɓar dariƙa in suna kusa masu karɓar dariƙa in suna kusa